بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذا أولئك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله أكبر
lokacin da wato annabi Ibrahim Allah yake gaya wa sayyidina Rasulullahi sallama ya tuna mana lokacin da da bin hanya ta addinin musulunci to shikenan sai suke cewa ai manzala sallama kai walamma qala yahudun nabi sallallahu alaihi wasallam alasta ta'lamu anna yaquba yawma mata yawma mata ausa bi banihi bil yahudiyya suka ce baka sani bane lokacin da sayyidina wato yaqub ya tashi mutuwa yayi wa ƴaƴansa wasiya ne da yahudanci sai suke ga wa manzo Allah sallama wannan wala mushau yace wannan shine maganar da yahudawa suka faɗa wa huwa kadhib kuma ƙarya ne annabi yaqub bai yi wa ƴaƴansa wasiya da cewa su bi yahudanci ba ya musu wasiya ne da su bi hanyar wato annabi ibrahim sai yake cewa to wai hudin nan ko dai kun kasance shaidu ne huduran kuna nan a lokacin eh ai ku ba kasance kuna nan a lokacin da annabi yaquba ya ce wa ƴaƴansa cewa su bi yahudanci ba ai ba kwana saboda haka jaran ba za ku ba da shaida ba ina bara yaquba al lokacin da wato mutuwa ta zarto wa annabi yaquba lokacin da yake gayawa wato ƴaƴansa me za ku bauta me za ku bauta wa bayana ai ba da mauti bayan mutuwa na bayan mutuwa na yake tambaya ƴaƴansa me za ku bautawa sai suka ce masa na budu ilahaka kuma ubangijin iyayenka wato ubangijin wato a iyayenka annabi ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaq kaga shi annabi Yaquba ai ba dan annabi Ismail bane dan annabi Ishaq ne amma sai ya kirga annabi Ismail a matsayin babansa kuma babbansa ne shi yasa idan larabawa kaji sun ce abu to suna nufin wato babba kisa yana bur ilahaka wa ilaha abaika sai ya kawo Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa to yankan larabawa sun ce abu to suna nufin babba amma idan kaji sun ce maka walidu mahaifi mahaifi to shine wanda ya haifi mutum eh to ga nan ya ce baba sai kuma ya irga hadda Ismaila a ciki na'am a ilahar wahidan kuma wannan ubangijin kadin ubangijin iyayenka annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi isaac din shine dai ilahan abun bauta wahidan guda daya shine a ubangijin annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi isaac dukansu kuma shine ubangiji guda daya wannan lahu muslimun kuma sa'annan mu masu mika wuya ne zuwa ga wannan ubangiji guda daya din saboda haka mu ba za mu bi yahudanci ba ba kuma za mu bi nasaranci ba za mu tsaya akan wannan hanya din da ya dodar wanda annabi ibrahim yake kanta na'am tilka ummatun qad khalat na'am laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun na'am تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa tilka aljama'a wadancaninka waɗannan wato jama'a ɗin ai ta riga ta wuce laha ma kasabat wato abubuwan da ta aikata na daga ayyuka to yana gare ta walakum alyahud kuma ma kasabtum Mm.
abinda kuka aikata kuma yahudawa yana gare ku saboda haka kar ku yadda wato qalatil yahud man kana yahudiyan fa huwa ala siratil mustaqim wa qalatin nasara man kana nasraniyan fa huwa ala siratil siratil mustaqim su yahudawa sun ce wanda dai duk ya kasance kawai ba yahude to kawai shi yana kan hanyar gaskiya ne sai nasarawa su ba suka ce musu a wanda duk ya kasance ba nasare shi kadai ne yake kan hanya daidai da haka kuma yahudawa ba kwa kan daidai saboda haka nasarawa ne kadai daidai kuma dukansu ma ba kan daidai suke ba addinin musulunci shine daidai Na'am, to saboda haka ka gaya musu wato hanyar nan dai ta annabi Ibrahim wato hanya ta gaskiya wanda babu karkata ita ce wato hanyar annabi Ibrahim to ita ce hanyar gaskiya Mm.
kuma ita ya kamata wato abi wa makana minal mushrikin sannan shi annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba Allah tabaraka wa ta'ala baya ambatan annabi Ibrahim fil Qur'an a cikin alqur'ani illa wa barra'ahu min shirki Mm.
sai ya wato kubutar da shi ya ku- a, ya kubutar da shi daga shirka duk inda ya a, ya ambaci annabi Ibrahim to zai gaya mana shi baya shi ba wa- shi shi ba mushriki bane Mm.
wa ma kana minal mushrikin Mm.
ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya wa akin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin da Mm.
sauransu Mm.
to saboda haka saboda su yahudawa suna cewa suna kan an- addinin annabi ibrahim Mm.
ai suna bin annabi ibrahim sau da kafa kaga kenan suna kilimin annabi ibrahim irin su ne su ma nasarawa suna cewa suna bin annabi ibrahim suna nufin cewa su ma annabi ibrahim irin su ne Mm.
sai Allah ya ce to dukan ku ba irin ku bane Mm.
amma kana mai mushrikin shi annabi ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba Mm.
na'am قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل Mm.
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da gaya musu wato ku ce ku dai ku ce ayyuhal muslimun ku musulmai ku ce kawai ku ku kyale su duk abin da suke faɗa din na annabi Ibrahim nasu ne a annabi Isaac nasu ne annabi Ismail nasu ne annabi Yaqub nasu ne su Yahudu da Nasara ku kyale su ku dai kawai ku ce amanna billahi Mm.
wa ma unzila ilaina Mm.
mu mun- mun yi imani da Allah mun yi imani da Ibrahim a min as-sufil ashra da kuma abubuwan da aka saukar wa annabi Ibrahim na wato sufi Ibrahim din nan guda goma wanda na ɗaya daga cikin littafai kutubu samawiya da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar shi annabi Ibrahim an ba shi guda goma Mm.
wa kuma jikokinsu gaba ɗaya Mm.
duka kun yi imani da su Mm.
dama imani an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tumina bil qadari fada sosai da su ba akan dole da karfi sai an kawo sai ai amfani da fasahohi da kuma wayo kala kala sai a ga an gyara wannan matsalar da ake ciki Mm.
to saboda haka duk wanda ya zo shi yana zuwa ne a matsayin musulmi sai dai idan iyayensa wato su su kau da shi akan hanya wannan shine rinin Allah to wannan rinin da Allah ya yi wa kowa Mm.
ya zo da shi duniyan Mm.
to shi annabi Ibrahimu a kanta ya zo shi a kanta ya tafi
Allah wa man asana min Allah sibga wa man la ada asana min Allah sibga waye ne wato ya iya rini rini ya zama mai kyau irin na Allah ba wanda zai iya irin rinin ubangiji yawa rinin ma yanzu da yin an yi ma yanzu shara na kodewa take amma rinin Allah ba har yanzu a za a iya rina fari ya koma baki za a iya rina fari ya koma ja za a iya rina fari ya koma bulu wa ya taba dauko wani kala ya rina shi ya koma fari ba a dauko wani kala a rina shi ya koma fari Mm.
wani aikin aikin Allah ne Mm.
shi ne zai dauko zuciyar kafuri baka kirin Mm.
sai ya rina ta sai ta koma fari ya dauko zuciyar mai zunubi baka kirin sai ya rina ta sai ta koma fari wani aikin aikin ubangiji ne so saboda haka shi yasa ya zama a hasan sabir ya zama shine mafi kyawun mai yin rini eh ba kalan da Allah tabaraka wataala in ya ga dama ba zai rina ba Mm.
in ya ga dama ya dauko farin ya maida shi baki in ya ga dama ya dauki wato bakin ya maida shi farin a kuma san da yake so a kuma yanda ya ga dama Mm.
Allah tabaraka wataala ya tabbatar da mu akan wannan rini da ya mana na fari din Amin.
alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam.
babu wanda wato ya zama mafi kyautata rini irin Allah tabaraka wataala shi yasa ma wa nahanu mu dinnan lahu abidun mu masu yin bauta ne zuwa gare shi ba ma yi wa kowa bauta Mm.
qala al-yahud lil muslimin sai yahudawa suka ce wa musulmai nahanu ahlul kitab mu ne fa a ahlul kitab al-awwal mu ne ma'abotan littafi a farko mun riga ku samu littafi kuma sa'annan alƙiblar mu ma wato ita ta riga alƙiblan ku sa'annan a wala ta ku a annubuwa la takunu illa fi bani isra'il annabta ba ta taɓa zuwa a wani bani isra'il ba don haka yau ma yanzu annabta ma ba za ta taɓa zuwa ba cikin bani isra'il su haka suke cewa Mm.
wanda kuma ba haka bane Mm.
kawai Allah in ya ga dama wato sai ya zo shi da annabi larabe in ya ga dama in ya ga dama ya zo da annabi ba nasare in ya ga dama ya zo da annabi ba fulatani in ya ga dama ya zo da annabi yanda ya ga dama eh shi yasa ya yi zaɓa wannan ya tura musu annabawansu wannan ya tura musu annabawansu annabin ƙarshen zamani sai ya zaɓa yaran da ya ga dama ya turo shi Mm.
saboda addu'an da sayyidina ibrahim ya yi a saka a cikin zuriyarsa kuma allah ya karɓa masa Mm.
shikenan da ya ga a cikin zuriyarsa ya fi wato can ɗin da ya ɗauko na tacewa Mm.
tun daga annabi adamu Mm.
yana tacewa yana tacewa ya ga a cikin larabawa ya tsara za a yi shi shikenan ya zo a larabawa da haka ku yahudawa ba za ku zo ku ce wai dole sai wanda shi ba yahude ne ko ba nasare Allah zai turo ba Allah zai iya turo kowa a matsayin annabi kuma ya turo nam qul atuhajjunana wa
ولتحاجوننا في الله huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun الله sai ya ce qul atuhajjunana shin kuna jayayya ne da mu tukhasimuna na wato kuna yin rigima ne da mu eh fillahi a cikin Allah kula za za ku yi rigima da mu ne a cikin wani sha'ani na ubangiji bayan mun gaya muku Allah shine idan ya ga dama zai zabi annabi a yanda ya ga dama to ya zaba a cikin balarabe mu mun riga mun bi za ku yi rikici da mu ne ko za ku yi rigima da mu bayan kuma a shi annabi sallallahu a shi Allah tabaraka wata'ala huwa rabbuna wa rabbukum shine ubangijin mu ku kun sani kuma shine ubangijin ku saboda ai sun sani su sun yarda cewa akwai Allah sun yarda Allah shi ya saukar da taurawa annabi Musa sun yarda akwai Allah sun yarda Allah shi ya saukar da injila wa annabi Isa amma matsalar shi ne su sai dai idan wai abin da Allah yake so ya yi daidai da son zuciyarsu e ba wai abin da suke so su abin da suke so ne wai suke so a dole su sai abin da suke so ne Allah zai so ba wai abin da Allah yake so su za su so ba to shine su matsalar kawai da aka samu son zuciyarsu suke bi kuma su a dole din wai sai kowa ya bi son zuciyarsu na har Allah so za ku yi rikici da mu ne bayan shi ne ubangijinmu kuma shi ne ubangijinku eh wala na amalna wala kuma amalukum kuna da aikin kuma muna da aikin mu kowa je aikin sa eh duk wanda aka ba shi aikin sa ya je ya aikin sa Mm.
wala na amaluna muna da aikin mu za a mana sakayya da shi wala kuma amalukum kuma kuna da aikin ku kuma za a muku sakayya da aikin ku to saboda haka kar ku yadda ku zo ku yi rigima da mu tunda mun ce muku gashi ga addinin musulunci ku bi kun ki ku bi so kar ku yadda ku yi rigima da mu ku je ku yi naku mu ma mu ma- mu ma- mu ma mu je mu yi namu wa nahnu lahu mukhlisun sannan kuma mu dinnan fa ku sani mu masu wato wato tsarkake wa Allah tabaraka wa ta'ala addini ne muna kuma tsarkake bunsa Mm.
da son zu da, da, da muna so a cikin ranmu Mm.
ba wai kuma muna yi dan ko tilas ko wani abu ba Mm.
muna jin daɗin bin Allah da muke yi na'am أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هود والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن ظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون نعم أم يقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى مم.
قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون آه أم ko dai kuna ce ya kuna suna cewa ne inna ibrahima sani shi annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq Mm.
wa yaqub da annabi yaqub wa lasbana da jikokinsu wato kano hudan sun kasance yahudawa ne au nasara ko dai suna cewa haka ne a'a haula'i ma kanu ya a, yahudan wa ma kanu nasara Mm.
waɗannan da annabi ibrahim din da annabi isma'il da annabi ishaq da jikokinsu da annabi yaqub din duka gaba ɗayansu wato su ba nasara bane su kuma ba yahudawa bane su kawai hanifan muslima ne Mm.
shi yasa ma Allah ya tsarkake in kaji Allah ya tsarkake annabi Ibrahim ba shi kadai ba da ayansa Mm.
ga ya ce maka ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya Mm.
walakin kana hanifan muslima da shi da ayansa duka ba ba yahudi ba ba nasari eh dukan su kawai musulmai ne wala antum a'lamu amillah to ka ce musu mana a antum a'lamu amillah ku ne kuka bi sanin wato cewa su yahudawa ne ko nasara ne Mm.
ko kuma Allah shi ya fi ku sanin su suwaye kun fi Allah sanin da cewa in su yahudawa ne kun fi Allah sani ne in ku in su nasara ne kun fi Allah sanin haka ne ai ba ku fi Allah sani ba Mm.
wala antum al- a antum a'lamu amillah Mm.
Allahu a'lam Allah shine yafi sani Ah, saboda ma haka ne Allah ya fi sani sai ya gaya musu ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya ah, Ibrahimu bai kasance ba Yahude ba bai kasance kuma ba Nasare ba لأن اليهود نشأت من التوراة والتوراة نزلت على موسى آه saboda su yahudiya wato yahudanci su sun tashi ne daga attaura shi kuma attaura an saukarwa annabi musa ne su kuma wato nasaranci sun ce sun fita daga cikin linjila ita kuma injila an saukata- an saukata ne wa annabi isa dan maryama Mm.
saboda haka wato a shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya musu raddi abun da yake zuwa a cikin suratul ali imran da yake cewa ma zara tawratu wal injilu illa min ba'di su jikokin annabi ibrahim da kalafihim isa wa isa kama ta'lamuna laysa lahu ab wato annabi isa ya cika ya shiga cikin wato jikokin annabi ibrahim amma ta yaya ya shiga duka da an sani cewa annabi isa bai da baba to ta yaya aka yi shiga cikin wato 'ya'yan annabi ibrahim wata rana hajjaji bin yusuf musakafi wanda muka ba da tarihinsa a a- a kwanaki uku da suka wuce ya kasance wato mutum ne wato wato mugu kuma mai kashe mutane ya kasance yana ɗaya daga cikin wanda suka ƙi iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin mulk- mulkin umayyawa ya ƙi iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sosai ya ma yaƙe su to sai ya ji wani malami yana cewa alhassan da alhussein ai suna cikin zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce to hassan da hussein suna cikin zuriyar manzo Allah kuma a wannan aje a kama mu wannan malami da aka kawo shi zai ce to kai malam in baka bani hujja a cikin qur'ani ba direct kashe ka zan yi isa ba wani abu bane a wajen hajjaji bin yusuf sakafi ba wani abu bane shi a wajen sa sai tara mutane yanzu nan kawai ya ce dukkan su a yanka su ce to kai ka ce Hassan da Hussein jikokin annabi ne to ka gaya mana hujja a qur'ani amma in ba gaya mana hujja a qur'ani ba to sai na yanke kanka kun san kuma hajjaji bin yusuf sakafi ya san qur'ani amma kamar da muka faɗa jiya ilimi daban hikima daban eh Allah zai baka yi ilimi amma kuma sai ka rasa kuma hikiman gane abubuwa shi kenan wannan malamin sai sai hajjaji ya ce kuma bari na gaya maka kar ka yadda ka kawo mun hujja da yake cewa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fa nata'alna nata'allahu al-kadhibina wannan na sani lokacin da aka saukar da wannan ayan annabi sallallahu ya dauki Hassan da Husaini shine abna'ana wa abna'akum din sai abna'ana sai ya dauki Hassan da Husaini yace na san wannan ba zan karbe shi a matsayin hujja ba gwara ma in gaya maka tun yanzu ka sani kuma in baka kawo mun hujja cikin alkurani ba to kuma zan kashe ka shikenan sai ya ce masa to yanzu kam ai ba damuwa amma dai ka san da cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala zakara zuriyati Ibrahim wa qal wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas adda isa min zuriyati Ibrahim shin ka san cewa kana sanar da cewa Allah ya irga zuriyar annabi Ibrahim da ya irga zuriyar annabi Ibrahim sai ya ce wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas yace to ayan saka annabi isa cikin zuriyar annabi Ibrahim to wai baban shi ya aka yi ya zama daga cikin zuriyar wato annabi ibrahim bayan kuma shi babansa dama abin da yake goyon against shine ai su hasan da hussein 'ya'yan mata ne tunda ba wai 'ya'yan maza bane to ai ba sa cikin zuriya eh shine shi abin da hajjaji yake faɗa eh shine wannan ta masa to ai ga annabi isa shi ma Allah ne da kansa ya irga shi a cikin jikokin annabi ibrahim kuma shi baban ma bai da shi bulletin amma ka ce ko akwai wani abun nan baban fa babu sai shiru ya ce eh lalle kwarai kuwa sai malamin ya ce masa to lalle zuriya ba wai kawai ta tsaya a zuriya 'ya'yan maza ba ne har da 'ya'yan mata su ma suna shiga su ba zuriya shi yasa to saboda haka alhassan wal hussein zuriyar manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kenan kala lahu sadakta yace a lalle kai gaskiya wa ajazau a shikenan ya bashi ijazozi da yawa a tahu malan kasiran ya bashi wato ababen bayarwa ya bashi kudade masu tarin yawa yace tafi abinka saboda haka a zuriya ba lalle sai iya wato ƴaƴan maza ba har da ƴaƴan maza duka duka zuriya ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala irga annabi Isa a cikin zuriyar annabi Ibrahim wa manazlamu wane ne ya fi zalunci kan wanda wato ya ɓoye shahadatan wata shaida inda huwa wurin saminan layi daga wajen ubangiji kuma Allah bi gafina amma ta amalun Allah tabaraka wa ta'ala baya mantuwa ya rafkanuwa ya gafala da abubuwan da kuke aikatawa yana sane duk abin da kuke karkace yanzu shekara kaza ta yi ina abu kaza ka ɗauka cewa abu ai Allah ya manta na jiya ko Allah ya manta na shekarar da ta wuce yana nan yana nan yadda ka san bidiyo haka ake ɗauka eh sai an jira ta ki alkiyama sai a maka display sai ga kanka kanan fa kai din ne ba gashi nan fa ka zo kai kai gashi nan fa kai ne ka zo kai kaza kai ne kai kaza kai ne kai kaza to ga babu dawan musawa da babu da haka Allah tabaraka wataala bai rafkana duk abun bai rafkana da duk abun da wato muke aikatawa ga baki daya Allah tabaraka wataala yana gani Allah tabaraka wataala ya samu aikata daidai amin na'am تلك أمة قد خلت نعم.
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نعم تلك أمة قد كلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون wancaninka al'umma ce wadda ta riga ta wuce abinda suka aikata na gare su abinda kuka aikata kuma yana gare ku ba za a tambaye ku abinda suka aikata ba wannan wato fasararsa ya gabata shikenan al'aba'u wa in salahu wa in balagu ma balagu amaluhum la tanfa'u auladahum su iyaye duk yadda suka zama zama nagari kai ko sun kai inda suka kai ayyukansu aiki da suka yi to baya amfanin yayansu za a ce to bari a ɗauki aikin baban a sa a ɗan ba ba zai yiwu ba wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa an laisa lil insani illa ma sa'a ba wani abun da mutum zai samu sai abun da shi ya aikata da kansa saboda haka wato shine ma sha'iri yake cewa innal fata man yaqulu ha ana za laysa al fata man yaqulu kana abi shi wato mutum wanda zai bugi kirji shine wanda zai fito ya ce ni ne wani ba wanda zai fito ya ce baba na wani ba dole ne fito ce babanka babansa wani eh to babanka wani to kai waye in aka cire baban nakan to kai waye ka zama ko to mu da kai din muke idan haka kai ne za ka gaya mana waye kai in muka je wajen babanka sai babanka ya gaya mana shi kuma waye shi amma tun da kai muke kai sai ka gaya mana waye kai to shi yasa shehu ya ce a aikin da iyaye suka yi to baya amfanan 'ya'yansu kuma wato haka ne wato salihan bayi wato wannan salihanci da hidima da suka yi din yana bin zuriyarsu yana bin zuriyarsu amma banan ma fa sai wanda ya tashi idan mutum ya tashi to sai Allah ya ce masa to dama kayan dama kakanka wane ko babanka yayi kaza shikenan sai a bashi sirrin kawai to amma idan mutum ya zauna ya kiye yi aiki ya kiye ya kiye shikenan sai ya gana yi sai ya gana yi to saboda haka idan wato ‘ya'ya ɗin suka biyo wato zuriyarsu da aiki ɗin da irin aikin da wato iyayensu suka yi to sai ka ga wannan sirrin wato ya dawo kan yayan sai ka ji ana alhamdulillahi wane kan ai ba abin da ya bari wa babansa ba da ba abin da ya bari wa babansa za ka za ka ji ana yabon shi amma idan ba haka ba in bai tashi ya bi wato hanyar da iyayen suka ɗauka ba sai dai ka yana ce masa ɗan malam kasan ɗan malam zagi ne in ka yana ɗan malam ba wayo ne zagi ne da wayo a ce malam mana maganar gaskiya ba a ce malam amma maganar ɗan malam ka bashi to saboda haka in aka tashi aka dauke wannan ne sai ka ji ana cewa malam din ma ba za ka ji an ce maka ma dan malam din ba dama kuma mafi yawa ko yanzu haka ne in ka yana dan malam dan malam to shi mai faɗan ya san me yake nufi eh ya san me yake nufi amma in ka ji ya zo ya ce malam to shi kansa ya san cewa da wani abu da aka ɗauko na iyaye na zuriyan da aka da aka fito din wata rana wato harunan rashid ɗaya daga cikin khalifa na abbasiyawa ya dawo daga aikin hajji shikenan kun san a lokacin su mulkin ake na gaske duk wanda yake zai yi daga murya ko kuma yi wani abu wa khalifa a wannan lokacin kawai sai a kashe shi ne kawai ba wani abun nan kawai kawai wadiullah wadiur rasul wa ulil amri minkum haka kawai suka fassara ta yawa duk wanda kaliba ne a wannan lokacin kawai in baka bi shi ba kawai hukuncin ka kawai kisa akwai wani ana ce masa buhulul shi buhulul to ana cewa mahaukaci amma ni ba zan ce masa mahaukaci ba saboda ya san qur'ani ne buhulul in kana karanta tarihin buhulul ya san alqur'ani ne sosai amma kuma to malaman tarihi dai sun ce mahaukaci ne garawa yake na'am to yi gira araba araba ya ce garau yake to yi garau yake dan buhulun yana da fasaha da sayyidina Ahmad bin Hanbal sayyidina Ahmad bin Hanbal wani lokaci idan ta dan tsaya ta dan tsaya haka sai ya zo ya hira da buhulun ma lokacin fa sai a dan yi hira idan aka yi hira aka yi hira aka yi hira kawai sai ya dan gane wasu abubuwa kawai sai ya tashi kawai ya yi masallaci to kaga ba maukaci bane ba maukaci bane to wata rana Haruna Rashid ya zo wucewa shikenan sai yi bulul sai ya fara daga mai ihu ya harun ya harun ya harun Ha, kowa ya juyo yana cikin rundunarsa an dawo daga aikin haji Mm.
eh kaman ka ce mutum yana cikin convoy Mm.
yanzu ka kaddara gwamna ya zo wucewa ya ka kira sunansa babu his excellency babu alaji babu malam babu komai kaga ai saka ya ce zaka sha bulala ko eh shi kawai ya goshi ya harun ya harun ya harun a harun rashid ce waye wannan haka yake kiran shi babu amirul mu'minina eh dama kirarin da ake musu a ce musu amirul mu'minina a ce musu zillullahi fil ard eh wai inuwar Allah a doron kasa eh haka ake gaya musu shi kuma bulul ya san Allah shi ke ya ce ya harun ya harun sai ce a kawo shi da aka kawo bulul sai ce masa kai wato ya kuma kai za na kira na da sunana ba za ka na kira na da girmamawa ba haka kai baka san waye ni ba ne ya ce "Ah, na san waye kai ya ce ta waye ni sai ya ce kai ne wannan wanda idan kana ƙarshen duniya ta yamma aka zalunci wani a ƙarshen duniya ta gabar ka gani baka wajen Mm.
to kai ne wanda Allah zai kama ka da wannan laifin ba kai bane ka ga ba maukaci bane yace kana bakarin gurbin ƙarshen duniya ta yamma Mm.
wuri yana ƙarshen duniya ta gabar ba gan shi ba amma in aka zalice shi a matsayin ka na shugabansa sai Allah ya kama ka sai Haruna Rashid ya ce kwarai da gaske ya ce kwarai ka san waye ni sai ya yi kuka har har Harun Rashid ya yi kuka Harun Rashid har ya yi kuka ya waye sai ce "Ka- to yanzu kai buhulul me kake tsammani wa- akai akai na yanzu a ra- akan rayuwata ya ce "Ah, ai kawai abu da nake kalla a rayuwarka ina ganin sa cikin alkur'ani innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim shi kawai nake gani akan ka kawai ya kara mai wani imtihani ya ce abin da nake gani a kanka kawai su mutanen da'a wata- mutanen da suke wa Allah da'a suna cikin ni'ima mutanen kuma da suka zama fajirai kawai suna cikin wutar jahannama kawai shi ne abin da nake kalla a kanka sai ce to ni yanzu kana tunani na a cikin wani babi ne Mhm.
ya ce ina tunanin ka a cikin babi na biyu wa inal bujjar na bijan yi ha to sai ka san wannan ana cikin wannan konvoy Mm.
akwai irin masu neman gindin zama Mm.
wannan ya ce zai kai duka wannan ya ce zai kai duka harurar shi sai ya haka su ya ce ku bashi sai ya ce masa "A'a, to kai baka ga baka san kusancin mu da annabi bane sallallahu alaihi wasallama mu yayan bafaninsa ne abbas tunda mu daular abbasiyawa ne Mm.
mu yayan bafanin manzala ne ko dan kusancin mu da manzala sallallahu alaihi wasallama eh mu alu abbas ai ba zai zama muna cikin jahim ba sai sai- sai- sai bulul ya masa sai ya wato mayar masa da ansa wato yake ce masa Mm.
fa idza nufika fi suri fala ansa wa bainahum yawma idin fala yatasaalun ka tabbatar kenan ba ma hukunci bane yace to baka sani ka ce ina kuna da dangantaka dangantaka za ta maka amfani ko to idan aka hura kaho to a wannan ranan la ansa wa bainahum babu dangantaka tsakaninsu kowa da kowa zai nemi kowa kowa watsewa zai yi ta kansa wa hum la yasalu sannan kuma ba wanda zai tambaya ba za- ba za in ka zo ba za a ce maka kai kai dangin zuwa yi ba za a tambaye ka ba yace to ka san wannan dan haka in ma kana tunanin cewa kuna dangantaka da annabi ka sake ta barna ga maka yi aiki mai kyau a a sai ce maka to kai baka ganin ayyukan mu ne gashi nan muna yin aikin haji muna ciyar da miskinai Mm.
muna yin kaza muna yin kaza muna yin kaza muna yin kaza ce kai duk baka ganin wani abu sai ce masa "Ah, to in kuna yin wani ai inna ma yataqabbalu minal muttaqin duk abun da kai ko Allah na karba wa masu tsoron sa ne wanda suka yi da takawa in baka yi da takawa ba Allah ba zai karba maka ba a a Haruna Rashid ya ƙara yin shiru ya ce "Ah, to a tunda da yanzu ka an je makwara to akwai ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rajuwa muna muna muna santa muna burinta ceton annabi ya ce masa eh ceton annabi ko mm to shikenan ya ce masa to yau mai dillatan bon shafata illa man zai rora man radiyallahu qawla ya ce wannan din ma ba zai bar shi ba eh yace a wannan ranan ba ceton da zai amfani sai ceton da Allah tabaraka wa ta'ala ya izini wanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda a cece shi shi kadai ne za a cece shi saboda haka kai aiki ka zama daga cikin wanda Allah zai yarda da su karka sakankance cewa kana da mulki ka ta yin duk abin da kaga dama kana tsammanin cewa kuna da dangantaka da manzara salama ƴaƴan bakwanunsa ne ku kana tunanin cewa kana yin ayyuka na alkhairi duka kana yin kaza kaza ka- ka tuna to ba mai takawa ke karbawa ka san da wannan shi ma kuma bayan haka yace to ceton manzara salama yace to ceton manzan Allah ma yi aiki zaka yi sai Allah ya saka a cikin list eh so saboda haka shine yace kai kwarai kuwa da gaske Mm.
sai yace to ka gaya mun sai Haruna Rashid din na saboda Haruna Rashid mutum ne shi ma da yana da yana daga cikin kalifofin Abbasiyawa wanda sun yi abubuwan a kushe da yawa amma kuma yana daga cikin wanda suka dan ƙara stability na addinin musulunci a lokacinsa Na.
da yana ɗaya daga cikin kalifofi da a lokacinsa aka yi tsari na addinin musulunci mai kyau aka kuma wato wato kiyaye addinin musulunci daga shigowa da hadisan ƙarya da dai abubuwa dai da yawa haruna da shi da ya aiki dai da yawa na to shi akwai akwai taƙawa a jikinsa shi kenan sai ce lalle bulun lalle bulun amma to yanzu wato ka faɗa buƙatar da kake so kai yanzu in biya maka na gode da wa'azin da ka mun dinnan.
na ka mun wa'azi na ji daɗi ka faɗa buƙatar da nake so da kake so in biya maka ita sai ce ai kai ba za ka iya biya mun buƙata ta ba na yace ni din ina khalifatul lahi fil ardi eh duk buƙatar ka ka faɗa za a biya maka ita buri yace ba za ka iya biya mun ba Mm.
yace to faɗa sai ce to shi kenan ya ce tasbirin zunubi kawai Eh, to gabar da mu zunubai na gaba daya tunda za ka iya bukata ta kenan duk zunubai na gaba daya ka yafe mu sai ce ba zai iya ba shi kenan sai ce to ka shiga da ni aljanna sai ce ba zai iya ba
ya salam
kaga ba ma gaji bane ba bulumi to saboda haka ya ce to amma ai bulul tunda duk ba zan iya wannan ba ai an ce kai kana da basussuka da yawa to in biya maka mana basu sukan ka sai ce a to yanzu kai kaliba haruna rashid yanzu kai za ka biya mun bashi bayan kai kafin bashi kai kafin ni bashi kuma kace za ka biya mun bashi Mhm.
ka je ka biya bashin da yake kanka bashin da ka ɗauka a matsayin ka na shugaba shine ka tabbatar duk wanda kake shugabanta kowa ka wato biya masa bukatarsa a kuma duk inda yake ka yi wannan ne sai ka zo ka ce ni za ka biya mu bayan ni yanzu ai bashi na ma ya fi naka sauki sosai yace da haka gaje kai ta kanka shikenan yake ce masa to ka taba gani an wanke fitsari da fitsari
ba zai yiwu ba eh Mm.
bulun ne yake cewa Haruna Rashid Mhm.
ka taba gani an wanke fitsari da fitsari ba zai yiwu eh an wanke fitsari da ruwa to saboda haka ruwa kuma kaga sai an samu wato ruwa da ya zama mutlak ko Mm.
wanda allazi lam yataghayyar launin wa ta'amu wa ra'ayatu ko Mm.
to kai kuma dukiyarka kalanta ya canza ɗanɗananta ya canza har ma ƙanshinta ko warinta ya canza Mm.
don haka tukunna ka je ka sai ka tsarkake ta tukunna Mm.
sai ka zo ka ce to ni ma za ka tsarkake ni daga daga cikin basussuka na tukunna to dai kissa tana da yawa a wato a shikenan a nan dai sai har haruna rashid dai aka faɗi dai abubuwan dai da ba su yi daɗi ba haruna rashid sai wato ya ce zai kashe shi na
suka ce za su kashe shi sai wasu daga cikin waziransa sai suka ce to abin numi na kai da zaka abun nan yanzu in ka kashe za a ce ka kashe ma mahaukaci a azani kawai mahaukaci ne to me zaka baka ce za a kashe shi Na.
kawai ka jale shi wannan kan shikenan sai ya fashe da dariya ya ce kai amma la ku ne ma mahaukata Allahu akbar
wanda yake so ya kashe wanda kwanansa bai kare ba da kuma wanda yake nema wa wanda kwanansa ya kare ceto da Allah da annabi waye ne ba mahaukaci ba cikin su kawai suka ce kai da Allah wannan ya tafi da Allah ya tafi kawai
na eh to kai ka ce za ka kashe wanda ra- kwanansa bai kare ba ya kai ya da shi ba yanda kai ya da shi yawa ku kuma da kuke cewa a bari kar a kashe shi din to in ma kudin kuna cewa bari kana kashe shi in kwanan shi ya kare za ku yi tarki masa wani abu babu ne ya ce to ku ne ma hukatan Allahu akbar
Raga buhulul yake akwai tarihohi sosai akan shi shi buhulul mutum ne mai fasaha kwarai da gaske Mm.
yana da fasahohi da yawa abubuwa da yawa kuma ya warware Mm.
akan yanayin zamantakewa da mu'amala sosai Mm.
saboda dai kawai ba ba ba sarake bane ba kuma malami ne da ya shahara ba shi yasa babu wani wato abubuwa da aka yi tadwini a kansa Na'am.
amma in kana karanta irin tarihin su wato Imam Ahmad bin Hanbal irin tarihin su Harun al-Rashid da irin su tarihin su ah, Muhammad al-Amin dan Harun al-Rashid Mm.
da irin su Ma'mun da sauransu zaka na ganin tarihin bulun din za ana kawo shi dan kadan kadan saboda yana ɗaya daga cikin shi wanda aka kawai zai shiga cikin darul khilafa Mm.
villa kenan ko Mm.
zai shiga ya samu khalifa yana zaune akan kujeransa Mm.
ya gaggaya mai gaskiya ya gaggaya mai gaskiya ya kama yin ke fita Allahu akbar yace kaji tsoron Allah Mm.
eh ya gaggaya musu gaskiya ya kama yana da bi Mm.
yana daga cikin wannan to akwai tarihoyinsa sosai Mm.
da aka yi tadwin Mm.
sai shewa ya kawo maganan wato ikhlasi a aiki da kuma cire riya a aiki Mm.
na'am sai qul sufahau سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها mm.
قل لله المشرق والمغرب mm.
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مم.
قل لله المشرق والمغرب مم.
يهدي من يشاء الى صراط مستقيم Mm.
to wawaye daga cikin mutane zaka ji suna cewa wato musulmai ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha menene ya juyar da su akan alqiblan da suka kasance a kanta Mm.
na farko lamma hawayatul qibla lamma hawayatul qiblatul muslimina min baytil maqdis ila alkaaba sai yaqulu subhanahu hadha kalam lokacin da aka juyar da alqiblan mutane daga a, da- musulmai daga baitul maqdis aka ce a juya a kalli dakin kaaba sai suka zo suna bayani a tsakanin su Mm.
to wannan kuma menene yasa suka juya menene yasa suka juya sai Allah ya ce kul ka gaya ka ce ka kada musu lillahi al-mashriq wal maghrib Mm.
wato da gabas inda yamma duka na ubangiji ne Mm.
eh saboda musu zo ta fara wankewa daga alal jas jasadi kayi kenan Mm.
tabbatar cewa kayin ta din ko ina ruwa ruwa ya taba a wato ƙwaryan kayin ta ta jika mana gashin ta ta tabbatar kuma ruwa ya taba fatan kayi Mm.
so shikenan haka za ta biyo a tana damaitawa in za ta wanke hannu ne ta fara daga dama Mm.
zo kuma ta wanke na hagu ta wanke jiki ta zo ta wanke kafa na dama ta kuma wanke wato kafa na hagu Mm.
in mai arola ne in ba mai arola bane bambancin su kawai shine wannan za a iya wato taba farji wannan kuma ba za a iya taba farji ba a lokacin wanka din Mm.
mai alola ba za a taɓa farji ba ko azzakari a lokacin wanka wanka ba Mm.
saboda haka iyaye ku tabbatar duk lokacin da yaro ya balaga ko yarinya ta balaga ku zaunar da shi ko ku zaunar da ita su kwatanta muku ya suke wanka Mm.
hakkin ku ne ba Mm.
wallahi ba abu wasa. ba mato a makarantar mu an ce mana kaza an ce mana kaza an ce mana kaza eh lalle haka ne a'a waje kaza ba haka bane a gyara kaza a gyara kaza Mm.
ka shirya handin over Mm.
ya ake yin alula eh lalle malamin mu ya ce da kaza sai kaza da kaza sai kaza ga yanda ake yi to shikenan lalle ka shirya Mm.
to ya ake yin sallah Mm.
sai ya nuna maka yanda ake in babu wannan yi saboda haka al'umma a je a nemi malamai kuma a koyi yanda ake Mm.
amma dai sharaɗin wanka kawai ya zamanto cewa ko ina a jiki ya taɓa ruwa Mm.
in dai har ko ina a jiki ya taɓa ruwa wanka yayi Mm.
ruwa ya taɓa ko ina a jiki to wanka yayi Mm.
na'am Na, sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa akarmakalla shin ko ya halatta mutum ya yi amfani da wani mai oil kenan Na'am.
don kawar da farin gashi daga kansa.
bai halatta ba Me da ba.
in baya so ya tsufa ne to shikenan
Na,
ai ai in ga ka tsufa kawai ka yakuri ka tsufa na, yanzu za ka ci naka ka ci namu ai tun da ka ci naka kawai shikenan sai ka bar mana namu Mm.
saboda haka jamhurin malamai duka ba a yarda cewa mutum ya rina gashinsa ya mai da shi baki saboda ya yi furfura ba ko kuma saboda abun nan dayin kenan ko Mm.
wannan bai halatta ba addinin musulunci Mm.
eh sai dai kuma kamar misali ko irin gashin gemu da sauransu suka lalle da sauransu wannan kuma akwai wasu hadisai da suka yi magana akan wannan Mm.
to alayi halin dai rina gashi rina gashi ya koma baki saboda yayi furfura Mm.
a wannan kan ba ba wani malami da ya goyi bayan wannan Mm.
kuma addinin musulunci bai yarda da wannan ba Mm.
nam Na'am, a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i daban-daban da buƙatunsu kuma mabambanta.
Na'am.
Allah ya amsa mana baki.
amin da.
amin Allah ya biya mana bukatun mu duka Amin.
Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Amin.
Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya Amin.
damoyin da suke damun mu Allah ka san su Allah ka yaye mana su Amin.
Allah ka sa mu a cikin waɗanda ake yantawa a wannan wata Amin.
Allah ka sa muna ɗaya daga cikin wanda zamu shaida lailatul qadri Amin.
alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Amin.
maulana sahibu zikri was salati Allah ka kara masa lafiya Amin.
Allah ka kara masa nisan kwana Amin.
Allah ka dawo mana da shi lafiya Amin.
alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Amin.
Allah kowa da bukatunsa Mm.
Allah tabaraka wataala ka biya mana Mm.
Allah muna tawassuli da manzanka Allah mu masu zunubi ne kaskantattun bayi Mm.
Allah ba za ba mu ma da wato iko da za mu iya zuwa saboda yanayin yadda zunubin mu yayi yawa a gurinka Mm. Mm.
Allah ba mu da ƙwarin gwiwa da za mu iya tinkaranka da addu'a Mm.
amma Allah mun zo maka da manzanka Sallallahu Allah ka alaihi.
biya mana dukkan bukatunmu alfarmin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Amin.
ya رب يا رب يا رب يا صمد آمين.
كن مجيتا لنا يا واحد الأهل آمين.
يا بر يا وتر يا عين المراد أجل آمين.
يا من لا له شبه كلا ولا ولد آمين.
أجف بينهم وفرج كربه أبدا آمين.
يا من لا شبيه له رقم ولا ند آمين.
أجل يا سوي كل كائف وجلل آمين.
يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمتك لكي غمهم آمين.
ولا ينالهم نسب ولا حسد آمين.
مصطفى المجتبى المختار سيدنا آمين.
محمد طاهر الأنساب يا أحمد آمين.
صل وسلم على خير ورجل محمد آل أصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق آتي الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله آمين.
يقتدي به الجار العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
سلام على المرسلين والحمد Amin.
لله رب Alhamdulillah.
العالمين